والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله على المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وعتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفارسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقلاب فريد الدهري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو سعد على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد الله أسأل بأن يجعلنا من أهل السداد بجاه رسول الله muna cikin kalimatul mushrafa shine kalma ta la ilaha illallah mun yi magana akan aslu aslu al-istighfar wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina ويجعلكم جنات ويجعلكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أقوارا مراتب الاستغفار من فدي مراتب ننسى النتائج أصلها أصل وفرع أصلها وعملها سنة استمرنا في الثانية مشغا مجانا كما أبدا شافي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما mun fahimci menene sirrin salacin manzala saboda Allah yana salacin manzala mala'iku suna salacin manzala ba bukatan kai ba za ka yi salaci ba annabi ka karar da annabi wani abu ba ba abin da za ka karar da manzala daga salaci sai dai kai ka karu da manzon Allah eh ba wani salatin ka da za ka yi wanda shi salatin kan wai kana gadara zai amfana da annabi babu a tunda Allah ne yake masa mala'iku suna mar shi a cike yake a wajen Allah to yarda da cewa Allah yana ma annabi salatin to kai ma za ka yi salatin to wannan yardan za ka yi salati wa annabi to kai kuma anan ne za ka samu natijan duk abin da ka faɗa sai Allah ya yarda da kai saboda ka yarda da abin da ya yarda da shi wannan shine salacin mazala babu wani mutumin da yake iya salacin annabi duk duniya babu shi saboda sanin salacin mazala sallallahu alaihi wasallama sai ya zamo ka san annabi kai masa salaci to waye san annabi balle masa salaci ta ina zaka fara ba abin da ka sani game da mazala balle kai salacin mazala sai dai kai salacin mazan Allah dan amu an yi maka umarni kuma salacin mazala sallallahu alaihi wasallama so ɗaya ne yake wajibi a duniya so ɗaya ne in kai salati ɗaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba da wajibin ka saboda ubangiji ya yi umarni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to daga kai salatin ka ba da wannan fa'idar na salati wa manzala sauran komai to kai kuma ganin daman ka ne kai ɗaya ka fita na farilla to tun da kai na ɗaya kai farilla to shikenan sai zama duk abin da zai biyo baya kuma kana neman yardan Allah ne da salati kana neman yardan Allah da salati to wannan shine salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abin da mutum kuma dama daga yi zaka gane zaka ji Allahumma salli kake cewa ba ka cewa ba wani abin da ka yi faɗa sai ka ce Allahumma salli Allah ka ce ni salatin manzo Allah to ina son ni salatin manzo Allah amma ban san yadda zai yi sai Allah ya ce to ce Allahumma salli tunda baka sani ba ya ce Allahumma salli ka ce Allah ka yi salati sai ka mayar wa Allah kuma ya ce Allah ya yi salati sai Allah ya rubuta ya ce kuma kai ka yi salati amma ba wanda ya sai salati wa Annabi babu shi to sai kalimatul mushrifa ita ce kalma wadda take ta asisin kowane abu ita ta dauki komi shine la ilaha illallah kalimatul mushrifa ta kenan kalma ce wadda ta dauki komi da komi ita ce ta dauki musulunci duk musulunci yana kanta ne la ilaha illallah so wannan kalmar ita ce kuma ta zama duk abin da mutum zai yi wajen Allah to da wannan yake fara in ka shige ta to da ita ne zaka fara komi ya zama kuma yana ɗoruwa a kanka ita ce kalimatul ikhlasi ita ce kalimatul mushrafati kalimatul ikhlasi kalimatul islam kalimatul iman kalimatul duk dai ita ce saboda tana da sunaye da yawa to ita muka shige ta to wannan shine aikin dariƙa istighfari salatin manzo Allah la ilaha illallah farko baka yi alƙawari ba komai a kanka ba komai amma daga zarar kayi alƙawari za ka bi dariƙa na sufaye to wannan aikin da ake baka istighfari salatin manzo Allah la ilaha illallah su kuma abin ake so saboda mutum matakan yawaita istighfari to abinda manzo Allah ya ce al istighfaru ta'kulu dhunub kama ya'kulu an-nar kama ta'kulu an-nar al-hadaba istighfari na cin zunubi ne kamar yadda wuta ke cin kiraye yin salati manzo Allah kuma in kai salati manzo Allah Allah zai ma salati goma mala'ikun Allah za su maka salati goma goma goma goma goma goma duk mala'ikun Allah to duk wani halitta da ka sani kuma a bayan kasar nan kowane mutum ɗaya daga cikin muna akwai mala'iku goma da suke lura da shi kowa to kaga idan ka duba za ka ga mala'iku sun ninka mun kenan kamar yadda mala'iku sun ninka mu so goma so tara kowane mutum kowane mutum akwai mala'ika goma tare da shi kowane mutum kuma da safiya da yamma safiya yammaci haka mala'ikun suke shi ne Allah ke cewa mala'ika ita aka buna fi kuma mala'ikacin bin lailu mala'ikacin bin nahari shi ne al-mu'aqabu na kenan to kaga an samu duk abin da za a tafi mutum zai kai inda zai kai kenan kalimatul mushrifa kuma manzala ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah as'alu min samawati sab'i wal ardi na ma fiha kalmar la ilaha illallah ka faɗe ta ba kaman za a yi accident ka ce la ilaha illallah ba a'a haka kawai ka ce la ilaha illallah khalisan daga zuciyarka kana faɗan haka to shikenan ladanta a lahira kaman kuɗi ne ya fi nauyin saman bakwai da ƙasan bakwai guda ɗaya to wannan shi ne na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قلت لا إله إلا الله هي كلمة مشرفة أحللها بأقوال العلماء العاملين الراسخين في العلم الذين فتح الله لهم معرفته قال ابن العربي قال ابن عربي واعلم أن هذه الكلمة الشريفة الكلمة الشريفة أربعة أربعة كلم أربع كلمة
نف أربعة كلمة النفي نعم نفي والمنفي.
ومنفي وإيجاد وموجود والأربعة الإلهية أصل أصل وجود العالم والأربعة الطبيعية أصل وجود الأجسام والأربعة العناصر أصل وجود المولودات والأربعة الأخلاق أصل وجود الحيوان والأربعة, والأربعة الحقائق أصل وجود الإنسان وأربعة الإلهية الحياة الحياة والعلم والإرادة والقول وهو عين القدرة عقلا وشرعا والأربعة الطبيعية الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والأربعة العناصر الماء والنار والهواء والتراب والأربعة الأخلاق المرتان والدم والبلغم والأربع والأربع الحقائق الجسم والتغذي والحس والنطق فإذا قال العبد لا إله إلا الله على هذا التربيع كان لسان العالم ونائب الحق في النطق فيذكره العالم والحق بذكره انتهى
قلت يجي لا إله إلا الله هي كلمة المشرفة kalma ce masharifa madaukakiya a halala ha bi aqwalil ulama al amilina ar-rasikuna bil ilm akwai malaman da ake cewa ar-rasikuna bil ilm wanda kafan su ya tabbata a cikin ilimi sun kai sun kawo in ubangiji ya faɗi abu sun fahimci ne Allah yake nufi rasikuna bil ilm kenan ba je kana yi ka ba kane kane a cikin magana ba a'a Allah yana cewa kaza za su ce kaza ake nufi kaza ake nufi masalan kamar yadda Abdullahi bin Abbas ne Abdullahi bin Mas'ud yake cewa Abdullahi bin Mas'ud yana cewa da dabbar sa za ta bace a daji in ya buɗe alƙur'ani in ya alƙur'ani zai ce a je waje kaza ka mutu tana waje kaza ba wai zai sa a je a neme ta ba a daga agun da yake zai buɗe alƙur'ani ya ce a je waje kaza tana gurin rashifun fil ilm kenan kamar yadda sayyidina ali yake cewa law shitu la'uqartu ثمانية بئيرة من تفسير الفاتحة da na so zan iya yi wa raƙumai tamanin kaya da fassarar fatiha mai Allah yake nufi arrashi kuma da ilmi kenan kamar yadda imamu shara ne yake cewa mutum baya zama namiji a wajen sai a cikin digon ba na bismillah ya fitar da mazahir gabaki daya to in zai iya fitar a cikin digon ba na bismillah ya fitar da mazahir gabaki daya da dukkan ka'idodinsu a cikin digon ba ba zai fita daga cikin wannan ba to ya zama namiji to an rasu suna fil ilmi kenan to ibn al-arabi yana daga cikin irin wa'annan malama ibn al-arabi malami ne wanda duniya ta san shi mai duniya ta san shi wanda Faharuddin Razi ya yi tafsiri juz'i sifili talatin ya fasara ta al-Qur'ani ibn al-arabi ya ce da zai rage girman kai da ya zo ya gyara man larabcinsa wanda fatiha kawai sai da ya shafi ɗari uku yana fasarar me allah yake nufi da fatiha amma ya ce da zai rage girman kai in ya zo sai ya gyara man larabcinsa shi kuma tafsirinsa su ne biyu ne shi ne ibn al-arabi shi ne malamai suke magana akan abin da allah ya bashi na sani da ya rubuta fituhatul makkiya sai tsora ta akan ɗakin ƙaba rashin kun san dai har yanzu dai ƙasar larabawa ba ruwa domin in an yi ruwa an yi damuna mai yawa an su ruwa su uba shekara sai iska ya ce to in allah ya karɓi littafin in allah bai karɓi littafin ba allah ya tada shi littafin shekara guda ya akan ɗakin ƙaba amma falle ɗaya allah bai ɗaga shi fituwa su makiya falle ɗaya sifili goma ne da ya rubuta littafin ajewa ya aikin kaba in Allah ya karɓa to shekara a zuwa sa in Allah bai karɓa ba shi kenan shekara aka baka samu littafin yadda aka ajiye shi haka yake shine ibn al-arabi to su ne ma'ana الراسخون في العلم wanda suka kafu akan ilimi kenan fataha Allahu lahum ma'rifatan Allah ya buɗa musu ma'arifan sun san Allah sun san Allah ibn al-arabi shine da iliminsa hakan kuma aka dake shi wata rana yana tafiya a ruwa sai jirgin ruwa ruwa ya tangadi ya buga ya buga sai ce uskun ayyuhal bahar alam tadari fawqa baharu wannan ruwan ya natsu mana bai san saman sa akwai wani kogi ba na ilimi sai Allah ya fito mata kifi sai ce ya mana yadda ilima ya wanda yake da'awa kan ilimi menene hukuncin mutumin da yake da mata sai aka shafe shi ya zama dutse menene wani idda matar za ta yi ko kuma aka shafe shi ya zama dabba wani idda matar za ta yi sai ya shiru kai jahili ne mu kara maka ilimi ya ce shi jahili to idan aka shafe mutum ya zamo dab in mutum mai rai aka shafe shi ya zamo dutse to matar za ta yi iddan mutuwa idan aka shafe shi ya koma dabba za ta yi iddan saki ne sai kifin ya bace to su ne abrasi ko na ilimi kenan ana cewa hizanatul ilimi taska ne na ilimi ana jin shi a duniya a cikin waliyan duniya ma na ganin babu waliyin da Allah ya masa irin fatahi irin nasa domin yana zamani na shekara nawa yana daga cikin wanda ya ba da labarin shautin jani kafin haifin shautin jani da shekara ɗari shida ya faɗe shi ya faɗi siffansa ya faɗi garinsu ya faɗi irin yanayin yadda zai tashi saboda shi duk wani waliyi a duniya sai da Allah ya nuna masa zai ce wani za a yi shagari kaza tun bayan karni na biyar tun karni na biyar zamanin karnin sa na biyar ne amma ya ba da labarin abin da ya zo shekara dubu da ɗari ɗari hudu ya faɗa kuma ya rubuta yana cikin fitowa ta turkiya duk ya rubuta ya aji kaga an rashi wani filayen kenan ce na gamu da shi a ruhaniya yana da kama kaza yana da kama kaza kuma zai fito a waje kaza sunan shi kuma waye haka haka ya rubuta littafansa kaga wannan ai abin tsoro ne yawa amma yan duniya za su ce ba su yadda ba idan suka ce ba su yadda ba sai mu ce to su koma akwai Notre Dame shi kuma musulmi bane me yasa ya faɗi nashi aka yadda eh yan duniya kenan an suna ganin wannan bai wato me yasa Notre Dame wannan me suke ce ma wanda yake bada labarin duk abubuwan da zai faru kuma ya bayar kuma the man who knows tomorrow ai ba annabi bane ba ma musulmi bane kaga a nan ne to mutum sai iya gane eh in wannan azulmani ya bayar wannan alurani ne wannan ba musulmi bane yake faɗa wannan kuma a gidan annabi ne yake faɗa kaga ba ba ma iri ɗaya bane ko kuma kowanne kuma gaskiya ne yana cewa قال ابن عربي واعلم ان هذه الكلمه الشريفه وان كلمه لا اله الا الله اربعه كلمات kalmomi ne guda hudu na fayin roman fiye akwai korewa akwai abin da aka kore wa ijadin wa mawjudin akwai abin da ake samarwa akwai kuma samuwa wal arba'a wal arba'atu ilahiyyatun asalul wujud al alam akwai guda hudu daga wajen ubangiji shine asalin samuwan alam wal arba dabi'atun akwai kuma kalma guda hudu dabi'a ne asalul wujudul ajsami yanda aka aka samu jiki kenan wa arba'atu anasiri akwai kuma unsiriya dabi'a ta mutum guda hudu asal wujudul mawlidat shine dalilin samuwar duk abin da aka haifa wa arba'atu akhlaqin akwai abubuwa kuma guda hudu asal wujudul haiwan samuwar dukkan dabbobi kenan wa arba'atu haqa'iqin akwai kuma haqa'iq guda hudu asal wujudul insan shine asalin samuwar al-insan mutum wa arba'atu ilahiyya akwai kuma guda hudu su kuma alhayatu asal sune na ubangiji shine rayuwa ilmu iradatu qawli wa huwa aynul qudrati shine asalin qudra aqalan wa shar'an hankali da shar'a wal arba'atu dabi'a wannan dabi'a guda hudu shine alharara wal buruda wal yabusa wal rutuba harara buruda yabusa rutuba wal arba'atu anasiri akwai kuma unsiriya guda hudu shine alma'u wan naru wal hawa wat turab to wayannan abubuwan su ne duk wani abin da aka halitta gabaki ɗaya ko me da ka sani a cikin wannan guda hudu ne a b a b c d shine a ba ja da a ba ja da shine aka mai da shi aka yi translated din sai ya koma a b c d kaga a din nan alifun shine nari ba turabi da aba ja hawa'i da ma'i wannan duk halittar da ka gani a duniya dole sai ya fito daga cikin wani abu da hudu dukkan mu nan kai da duniya duk duniya inda za a ce waye sunanka ahmadu waye sunanka abdullahi waye sunanka alhassan waye sunanka wa sunanka wallahi duk in zai zai kira mutum da suna to sai ya fito daga cikin wani abu da hudu kowaye shi a duniya ba wanda ya isa ya fita ba daga cikin wayannan ka'idan a ba ja da unsuriya da shi aka samar da kowane halitta a duniya ko mutum ya sani ko bai sani shine kuma harara buruda ya busa ruduba na wal arba'atu akhladun al-murtad والدم والبلغوم akwai kuma akhlaq guda hudu da murtan da dam da balgo babu mutumin da wa'annan shi ma ba sa jikin sa eh wa arba'atu haqa'iq akwai kuma arba'atu haqa'iq al-jism wa tagazi wa his wa nuduq su ma wa'annan haka suke fa idan qala al-ab idan mutum yace la ilaha kaga la dai kenan ko ilaha nawa illa nawa lahu to yana so ne harafan ko ni haka ne yanzu ka ga wannan harafan guda hudu dakunan nan nawa ne kusurwa nawa ne jibril mikail israfil azrail nawa ne malik shafi abu hanifa ahmad bin hanbal nawa hatta qur'ani zaka ga nawa hudu zaka ga shi hudu to shi yasa malamai aka karahiya ne a yi sallah a ɗakin da yake da ramu an karanta saboda bai ɗauki siffa ilahiya kaga duniya ma sharqan garban yaminan wa shimalan kowane abu jibril mika'il israfil azrail kowane arba arba din nan in ka bi shi in ka dinga bin sa to da ka dinga ganin abubuwa da yawa ke da shi to kaga wannan sirri ne ilahiya duk kuma yana kan la ilaha illallah harafan guda hudu harafan guda hudu duk akan sirrin shi ne ke cewa ala hadi tarbi kana lisanul alam wannan shine lisanul alam shine harshen alam duk abin da ba Allah ba wa na'ibul haqq kuma shine na'ibin alhaq Allah tunudud wajen furci fa yazkurul alam da shi alam suke ambato wal haqq bi zikri walhaƙu da zikiri ko walhaƙu da zikiri da shi kake ambatan Allah kuma Allah yake ambatan ka shine la ilaha illallah kalimatul mushrika kenan duk komi faskuruni ka ce la ilaha illallah ka faɗa kawai Allah zai mace ka in kana son kai magana da Allah to ka ce la ilaha illallah duk lokacin da kake son kai magana da Allah to ka ce la ilaha illallah to kuma lokacin Allah zai maka magana kaga ya ga ya zama sai yazkuruhu al-alam wal haqqu bi dhikri ka ambaci Allah Allah ya ambace ka da shi kuma da wayannan harafan nan eh na'am
قال في منهاج الخلاص قد ورد أن لا إله إلا الله في حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي فلا إله وحده لا يكون حسنا وإنما هو بعض الحسن ومتى لم تصله بالإلا بإلا الله لم يتم الحسن قال وكل حسن له حسن له أربعة أركان ولا إله إلا الله أربع كلمات وكل كلمة ركن فإذا اتصلت حدود حدودها تم الحسن وكما للكرم وكمال الكلمة الأربعة وكمال الكلمة أربعة أركان في السورة فلها أربعة أركان في الباطن وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج وهي الخامسة بين الإسلام على بين الإسلام على بي بي بني الإسلام على خمس ثم هذه الكلمة هي أربع كلمات ومجموعها اثنا عشر حرفا ترفع إلى أربعة أحرف وهي تركيب تركيب اسم الجلالة الواقع فيها لأنه مقصود لأنه المقصود وإثباته هو المراد وليس في نفي غيره إعدام شيء كان وإنما هو إخبار أنه هو الثابت والأربعة هي الكلمة والكلمة هي الأربعة وهي تركيب لا إله إلا الله وهذا العدد آني الأربع شانه عجيب فإن الأناشر أربعة والطبائع أربعة والكتب أربعة والخلفاء أربعة والمذاهب أربعة وعلى التربيع كانت أكثر هذه الموجودات في عالم الكون والإنسان مربع مستطيل فكذلك أكثر الحيوانات والثياب مربعة والأقوى ومجسدات الكتب مربع والمساجد مربع حتى إنه تكره الصلاة في غير المربع والجهاد أربع والمياه إلى غير هذا ومراتب الزلفى أربع وهي مراتب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والطائف الإنسانية أربع وهي العقل والنفس والقلب والروح ولو ضربت في نفسها كانت ستة عشر وهي مجموعة السماوات السبع والأراضين السبع والعرش والكرسي وفي شق هذا العدد معظم الموجودات واثنا عشر حرف هي مبنى الكلمة المشرفة في عدد الفروج والاثنا عشر التي هي مدار تشريفات الأحوال وتقلبات الأقوال بإذن الله تعالى
kaga yadda abubuwan suke kenan wato a baro masu ilimi ilimin su aha a baro masu ilimi ilimin su ya faɗa cikin minhajul kullal kar warada anna la ilaha illallah hisni haka ne la ilaha illallah hisni wanda yace la ilaha illallah birnina ne inji Allah wa man dakhala hisni amina min iqani wanda ya shiga birnina ya kubuta gaba ne in masa azaba ko sai ya ce to shikenan وقد ورد ومن دخله السني امن من عذابه فلا اله وحده ان كتش لا اله كوي لا يكون حسنا بيزمو حسن با بيزمو برني با وانما هو بعض الحسن اما شاشن برني ne bai shiga birnin ba amma ya fara shiga haka ne ko wa mata lam tasiluhu bi illa Allah in dai baka hada shi da in kace la ilaha baka ce illa Allah ba lan yatimmu al-husna ɗakin bai cika ba ko ya cika ala ya ce wa kullum shi to dukkan wani hisun gida lahu arba'atu arkani yana da rukuni nawa hudu yanzu wannan gidan nawa ne ta haka ne duk gidan da zaka samu zaka ga rukunin hudu ne hudu ne hudu ne duk yana maka siffa ne na tauhidi wannan wannan rukunin shine ya tsaye da komai yawon samawati wal ardi shi ma da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi amma in ka dubi sama lan tara amadun ba za ka ga wani ginshiki ba la ilaha illallah ne ke da duniya la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ne su suke da da duniya amma ba za ka gani ba ko ina ka ga filan da aka rike sama to filan gidanka sai an rike saboda ka gane ne gashi nan fili to wancan hissan wa ma'ana abin da yake nan la ilaha illallah amma ba za ka iya gane ba sai dai a karatu ka gane wallazi ittakhadha as-samawati bighairi amadin tarawunaha da bighairi amadin tarawunaha babu babu filas da za ka gani amma kuma na da kira sama sama kuma rufi wa suqufun rufe inda za a cire mai amad din mai sunansa dirkan filan zai rusu to ya za a cire lalala bayan bihi kiyawa samawa ce wal'ardi shi ne tsayuwar samai da ƙasa Allah ce da ke mu Allah sa ana gane ana ɗan gane ko kuma ومتى لم تصلوا بإلا الله لم يكن هكذا وكل حسن له أربعة أركان ولا إله إلا الله أربعة كلمات لا إله إلا الله تعالى كلمة غدا هدني فكل كلمة ركن كون كلمة ركنين شنو أمدا فإذا اتصلت حدودها إذا اتصلت iyakanta kammala hisun shi kenan gini ya cika gida ya cika kenan ko وكمال الكلمة أربعة أركان هكذا قوة كلمة تنادى ركني قداه في السورة السورة فلها أربعة أركان في الباطن كما تنادى ركني هدو أقوي ونقو وهي كما مشي الصلاة والزكاة والصوم والحج نوني توكاغا الصلاة والصوم والزكاة والحج ركني ني me yake rike da me ta dauka la ilaha illallah ne in baka ce la ilaha illallah in kai ba ka zama da kai sallah me kake cewa Allahu akbar Allahu akbar ashar al sai ka gaba ko kuma kawai za ka yi Allahu akbar a ba ka bane tana nan a ciki sai ka shigar da ita to ita ce ka fito da ita fili ko baka fito da ita fili ba ita ce asalin wanda suke dauke da wannan rukunan guda hudu الصلاة زكاة الحج كو حج الصوم ويا همزة بين الإسلام على كم بني الإسلام على همس ثم هذه الكلمة وأن كلمة هي أربع كلمات سنة كلمة يقول أو مجموعها إذا كان أسو إثنا عشر حرفا za su baka harafi goma sha biyu ne ka duba la nawa kenan biyu la biyu zai baka yi la harafin nake so ku lissafa ba kalma ba kalma ɗaya ne amma harafi goma sha biyu ne la kaga akwai lamun akwai alif biyu kenan ko ilaha kaga nawa kalma nawa to ga biyu ga ga uku nawa biyar kenan ko kaga la ilaha illan kaga kalma uku ya zama nawa takwas allahu kaga alifun tara lamun lamun goma sha ɗaya u kaga la ilaha illallahu za ga harafi goma sha biyu to wannan harafi goma sha biyu din nan shine yake kallon ka shine buruj da ke sama wata ma yi zatar buruj wanda yana ma'udi alburuj wanda yake kallon ka wanda dukkan abin da dan adam yake ciki yana cikin wannan burujin shi kuma da shi Allah yake sarrafa komai eh da shi Allah yake komai duk wani abu sai ce burujinka hutu ne a kausu ne dalwu ne asalu ne mizanu ne arabu ne wane ne duk wannan gaba ɗaya duk ɗan adam duniya sai ya fito daga cikin goma sha biyu ɗin ba wanda ya sai tsallaka babu na sha uku babu na sha uku kaga a unsiriya ya baka a tsakiya ma ya baka a ɗabi'a ya zo da nari turabi hawa'i ma'i to nari ga shi nan dai ilimi ne kowanne akwai iliminsa sai ka koma ilimin tukuna ne ga shi nan an aje maka shi guda ɗaya ne sai ka fasa shi sai ka ga ilimin da ke ciki kuma ga garmadau ne ba a iya ɗauka na ya zama wajubuwa isna shara harfan turfau ila arba'ati arufin ana daga shi a mai da cikin arba'ata a rufin wai ya tarkibu ismul jalal Allahu kenan alwaqi fiya la'annahu maqsudun domin shine abin nufi wa isbati huwa al-murad tabbatan Allah la ilaha illa Allah ai Allah shine suna wannan ai na kai la ilaha ai na kai la na kai ilaha manfiyun illa istisna'in Allah to ai Allah shine hadafin to nan ake son ka ce nan ake son ka gane yare nake yaran ka na walaysa fi nafi gairi idamu shay walaysa fi nafi gairi amma babu in an kore wani abu su babu wani idamu shay babu wani abu da aka rasa kana wanda yake kasancewa wa yana mahu ibaru yana ba labarin annahu wa sabitun Allah shine daidai daidai war arba'atu hiya kalimatu wayannan kalmomi guda hudu su ne kalmomi wal kalimatu hiya al arba'atu wayannan dai hudu su ne kalmomi kalmomin su ne hudun kuma waya tarkibu la ilaha illallah shine la ilaha illallah la daya ilaha biyu illa uku allahu tudu wa hadha al adadu ani arba'a wayannan adadin guda hudu sha'anu ajibu lamarin sa akwai abun mamaki wannan kalmomin guda hudu shaɗin su ajibun yana da mamaki bainal anasir arba'atin an ce maka wasirin ka hudu ne wa qabail arba'atin tabi'anka hudu ne wal kutubu arba'atin at-taurat wal injil wal zabur shikenan guda nawa ka gani hudu za ka gani wal hulafa arba'a abubakar umar usman ali ko kai da gogar kai da hudu ne wa al-tarbi'i in a wajen gudun kanar a kasaru adadin maujuda ce fil alamin fil alamin kauni idan za ka duk alam kauni kan gaba daya in za ka zuwa za ka kowanne hudu hudun nan ne hudun ne hudu hudu ne duba tibin kamar hudu ne ko da wannan din haka yayyanki kayan banza zai koma hudun zai koma wannan hakan square din shi kuma akwai abin da yake nunawa ku yake nunawa ku ku saboda haka yake huro maka iska babu wani abu wanda ba shi ba babu wa fi kulli shay'in lahu tadullu ala annahu wahid eh wannan yake cewa aksar hadhihi mawjudat fi alam al-kawn dukkan wani abu da kake gani a mawjudat wanda yake sababbi a wannan kaunin wal insanu murabbawun shi mutum kai kanka in ka dube ka za ga wannan kusurwar da wannan kusurwar da nan da ga ka hudu ne hudu za ga ko ƙarya ne murabbawun mustadi ne wa kadhalika aksar al-hayawanat ka duba dabbobi ma hudu za ka gansu ko ƙarya ne wa diyaru murabbatun gidaje ma haka ne wal abwab qubobi ba guduba hudu ne wal mujalladat littattafan da ke hannunku hudu ne eh wal masajidu masallatai ma hudu ne hatta inna hu tukrahu salatu fi ghairi murabba'i har an karanta sallah masallacin da aka yi rawun din sa haka karahiya ne yin sallah ciki saboda sirrin waljihatu nawa ne gabar da yamma kudu da arewa haka ake faɗa ko akwai na biyar kansa to waryawu iska ma hudu ne iska ma da yake zuwa kala hudu ne wal maratib zulfa arba'atu arba'un mar martabobi madaukaka guda hudu ne wayya ne maratibul nabiyina was siddiqina was shuhada'i to sai na sai wannan goma suma hudu ne eh wa da'iful insaniya arba'a da'ifa na mutum guda hudu ne al'aqal wal nafs wal qalb wal ruh ne ko magana kan hankali ko nafsu ko qalbu ko ruhu ne abin da ke cikin ka hudu ne walau walau duribat bi nafsiha kana sittatu ashara da za a buga ta su hudu so hudu nawa zai baka shikenan وهي مجموع السماوات السبع والارض شانا to sama sama sama nawa ne kasafa in aka hada sha hudu wal ardina was sab ka gani aka buga kana sittatu ashara wa hiya majmu'atu samawati sab'i wal ardina sab'i wal arshi wal kursi ya zama nawa an gane wafin shafai hadal adadi idan ka biyanta wannan adadi mu'azzamul mawjudat zai baka mu'azzamul mawjudat abubuwan da suke samamu mafi girma wa yasna ashar harfan harafi goma sha biyu hiya mamnul kalimatul musharika shine kalmar da muka lissafa baya hiya adadul buruji shine wasamai zatul buruji me yake ce masa himlu sauro jauza surdan usudu sumbula mizan akarabu kausu jadau dalu hutu sha nawa babu wani abin da kuma zai fito daga nan ibabu har kiyashi yana cikin wannan ko menene in kana kaunin sai ya fito daga cikin wannan kaga nan al'ada wai suna ashara التي هي مدار تصريفات الأحوال ونشهد سنه مدار تصريفات الأحوال وتقلبات الأكوان كون سنة جوانا بشر إذن الله تعالى وقد أثر أنا كذا أقول نعم طب.
وقد أكثر الباحثون على خواص الأعداد والأسرار الحروف من هذه الاعتبارات انتهى وعرف الاثنى عشر النورانية فمن ذكرها امتلا قلبه امتلا قلبه نورا وحكمة وهدى وسعادتها تفوته أيضا وتتوجه بالسعادة ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون حرفا عدد ساعة الليل والنهار فمن قالها محدث محيت ما كتب ما كتب في صحيفته في تلك الساعة وحروفها غير مكررة تسعة عدد الأفلاك التسعة المحيطة بالعالم العلوي والسفلي فمن قالها مرة حاز مدار ثواب ما في العالم كله وهي سبع كلمات عدد أبواب جهنم ولابن آدم سبعة أعضاء فمن قالها مرة تغلق كل كلمة منها بابا من أبواب سب من أبوابها السبع حتى لا يدخل صاحبها النار
a bar mu da yadda la ilaha illallah a bar mu bayan da aka kare ta abubuwan da duk ake faɗa nan ko me hali ya nuna kuma abin ya nuna ko Allah ya saka wa kana asar albahi suna ala hawda ala hawatil adat masu bincike sun yi bincike akan hawa na adadi wal asrar al huruf da sirrorin harafin min hadhihi al itibarat ta wannan hanya wa hurufuha harafanta isna ashara nuraniya harafanta gaba ki ɗaya guda goma sha biyu nuraniya ne akwai harafin zulmani akwai harafin nurani akwai zulmani akwai nurani wannan duk gaba ki ɗaya ilimin na hannun sufaye kuma ko fatiha akwai harafi nurani akwai ko a cikin ƙwani saboda haka fatiha ba ta da harafi zulmani gaba ki ɗaya harafin zulmani kuma an san su an san su babu su a cikin fatiha ga baki daya saboda fatiha nurani ne ga baki dayanta la ilaha illallah nuraniya ce saboda haka to harafan nan nurani faman zakaraha duk wanda ya ambace ta imtala a qalbuhu nuran shine ma'ana la ilaha illallah la ilaha illallah to zuciyarka za ta dinga daukar haske ala zikrillahi tadma'innul qulub saboda ita faɗanta ga baki ɗanta haske ne saboda haka yawan faɗanta haske ne ke ƙaruwa a jikin mutum an gane ko nuran wa hikimatan wa huda za ka samu haske za ka samu hikima za ka samu shari'a wasu aratuha ta hutsuhu aidan arzikinta kuma tana kewayewa baki ɗaya wata tawajjaha bi sa'adatin tana fuskantar da mutum zuwa ga arzikin duniya da lahira wala ilaha illallah muhammadur rasulullah idan ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah arba'atu 20 harfan tana da harafi 24 ne kaga muhammad mun fadi la ilaha illallah muna da harafi nawa to mimun ha'un mimun dalun hudu kenan ko ra'un sinun wawun lamun alifun lamun goma lamun ha'un شاهد محمد رسول الله شاهد الله لا اله الا الله شاهد in ka da la ilaha illallah shine awa goma sha biyu ka na rana la ilaha illa muhammadu rasulullahi shine sha biyu ka na dare tasrifatul lahi kaf gaba ki ina ina karewa ne la ilaha illa muhammadu rasulullahi la ilaha illa muhammadu rasulullahi sai sa malamu kaf gaba ki daya iza shamsun kuyirat ko ka gane me ake nufi iza shamsun kuyirat ka gane me ake nufi in baka gane ba la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ne shi yasa malamu ga baki ɗaya focusin din su kaf da baki ɗaya akan wayannan Allah mazala Allah mazala ko ta ko ina ne sun gane eh sai sun gane tasarrufat shi yasa tanamu ainayya wala yanamu kalbi idanuwa na na rufewa amma zuciyata ba ta bacci ba ta bacci saboda haka manzala tun yana duniya baya bacci balle ka ce la ya tafi lahira ya kare baya ganin komai daga nan ka san kai jahili ne kawai eh tun yana duniya ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam dan yana bacci wai kai abin bai sani ba saboda shi ne ba da shaida a kanka saboda haka kowa tafi lahira wannan ganin yana kamar yadda ka sani tun da aka yi shi bayi da zunubi to ba zai yi zunubin ba balle ba zai yi ba ba a yi shi dan haka ba saboda tangaren yake tun farkonsa har ila yau da kiyamaci a tangaren yake shi yasa ya san duk mutanen da su shiga aljanna ya san duk wanda su shiga wuta a tangaren manzo Allah yake saboda nuraniyarsa tana haɗe ne da rabbul izzati babu wani jibrilu kan ai daga baya zo amma annabi sallallahu alaihi wasallama shine awwalu wujudu wujudan awwalu wujudi wujudan saboda ka bi wujudihi wujudu kulli shay komai ya same shi ne da samuwan annabi Muhammad ba an yi wani abu ne tukunna akwai wani hajibi tukunna manzo Allah ya shiga ba babu na'am a adad sa'atin layl wan nahar wannan shine sa'an layl dare da rana kaman qala ha wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi mahat ma kutu fi sahifati fi tilka sa'a duk abin da kai na sabon Allah an shafe a wannan sa'a duk lokacin ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah an shafe ko me dama masu gudun ne suke kayan su innal maluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'ala izzati ahliha azilla kadhalika yaf'alun wa hurufa harafanta gairu mukarraratin in ba a maimaita ba an ka same shi zaka same shi guda tara abin da ake nufi da gairu mukarrara in ka ce la na farko ka la ai akwai alif to ka cire alif ka cire alif din zaka in ka ce la i ka ga samu biyu ko to sai ha daga ha din nan to ba za ka sake samu ba sai ka zo mimun in ka hada su gaba ki za ka samu harafi tara ne a ciki wanda ba su maimaita kansu ba harafi tara ne to wannan harafi tara kuma sune tis'atu adadul aflaki tis'a al-muhiratu bil alam su ne taurari guda tara wanda suka kewaye alamun uluwi wa alamun sufuri da su Allah yake ke sarrafa ta ba. Eh, an cire ba wancan mai sunan taurari nan wanda na faɗa na ba buruji ba. Eh, shamas da wayannan su kuma su tara su suke juya alamun sufuli wal ulu su kuma tara duk masu binciken duniya sun fahimci abin da nake magana wanda suke da bangaren ilimin da nake magana yawwa ba ina magana bane karka ji ka ce ba inda za ka kare da sufaye babu duk inda kake magana in dai annabi Muhammad ya makale a gurin sai sun gane shi ga shi nan shine anan shine anan kuma a fito a ce daga waje kaza zuwa waje kaza shine ke mulkin gurin duk sai an gane Allah ya taimake mu na'am faman qala ha marratan idan mutum yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada miqdaru sawabi ma fil alam kulluhu ya sami miqdarin ladan abin da ke alam ga baki daya wai ya sabu kalimatin su ne kalmomi guda bakwai ne kalmomi guda bakwai ne adadin ababul jahannama shi kuma gwargwadon kofofin jahannama wal ibnu adam dan adam kuma yana da sabatu a bayi yana da gabbai guda nawa guda bakwai ne wanda aka baka amanar su gabbai bakwai ne faman qala hamaratan idan mutum yace لا إله إلا الله سوداء تغلق كل كلمة منها بابا من أبوابها السبعة da wannan za a toshe wa'annan kofofin guda bakwai kuma hatta la ya dakhulu sahibu hanna saboda haka wanda ya faɗi la ilaha illallah ba zai shiga wuta ba da kajen da aka ɗauko abu can an faɗa maka to nan gashi yadda aka yi maka kace kace da shi ga yadda la ilaha illallah mun take ko ka yarda ko baka yarda ba kofofin jahannama bakwai ne gabobin da aka baka amana bakwai ne saboda haka kalman da yake amfani man hazaha kalimatu ababu jahannama in ka faɗi la ilaha illallah akwai kalmomi guda bakwai da ake amfani da su sun da suke toshe kofar jahannama na
وقد ذكر الإمام فخر الدين الرازي أن رجلا كان واقفا بعرفة فكان في يده سبعة أحجار وقال يا أيها الأحجار أشهد أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فنام فرأى في المنام كأن القيامة قد قامت وحوسب ذلك الرجل فوجبت له النار فلما ساقوه إلى باب من أبواب جهنم جاء حجر من تلك الأحجار السبعة وألقت نفسها في ذلك الباب فاجتمعت ملائكة العذاب على رفعه فما فما قدروا ثم سيق به الى الثاني فكان الامر كذلك فكان الامر كذلك وهكذا الابواب السبعه فسيق به الى العرش فقال سبحانه وتعالى عبدي اشهدت اشهدت الاحجار فلا يضيء فلا يضيء حقها وانا شاهد على شهادتك بتوحيدي أدخل الجنة فلما قرب من أبواب الجنان فإذا أبوابها مغلقة فجاءت شهادة أن لا إله إلا الله وفتحت, وفتحت الأبواب فدخل الرجل الجنة
ما ماي ما كلمة لا إله إلا الله إمام القارئ الدين الرازي يا كاو عشان تفسير إنسان أن رجلا أقول متم كان واجبا بأرفتي yana tsaye a arfa fakana ke da sab'atu ahjari akwai dutsuna guda bakwai a tafin hannunsa wato dutsuna bakwai a tafin hannunsa kaga kofofin jahannama nawa ne gabobin da ke cikin mutum nawa ne mun saukar da kalmar la ilaha illallah ba mu takarari in ba mu takarari la ilaha illallah mu da rasulullah zai ba da tara daga tara nan zai koma bakwai ko to innan bakwai din su ne suke amfani da mutum a cikin shiga ba zai shiga wuta ba to shi wannan sai ya bi dutsuna guda bakwai sai ya ce wa dutsunan a hannunsa ku shaida na shaida Allah ilaha illallah Muhammadu Rasulullah dutsuna ya rike ba su shaida wannan wannan mutum ya yi wal ahjan ashhadu anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu Rasulullah fanama sai bacci fara'a fil manami sai ya gani a cikin baccin ka annal qiyamata qarqamat an ta da qiyama wa husi ba zalika rajul an yi wa hisabi wannan mutumin fa wajaba lahu nar sai ga wuta za a kai shi falamma saqu ila babin min abwabil jahannam lokacin da aka kai shi kofar jahannama ja al hajar min tilkal ahjar sai dutse ɗaya zo daga cikin wa'annan dutsen da yake hannunsa wa alqan nafsuha fi tilkal bab dutsen ya toshe kofin shiga wannan kofar faltamatul malaikatul azab malaikun azaba suka dan cire wannan dutsen fama kadaru wasiya su masika bi ila sani aka je da shi na biyu wani dutsen ya zo aka je da shi na uku wani dutsen ya zo toshe aka je da shi na hudu wani dutsen ya zo toshe aka je da shi na biyar aka je da shi na shida saura na bakwai wa haka za abuwa sab'a har aka je da shi bakwai duk kofofin dutsunan suka zo suka toshe saboda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi daya faqala shikenan fasika bi ilal arsh sai aka komar da magana fara faqala subhanahu wata'ala sai ubangiji ya ce abdi bawana ashhad ashhadat ahjar dutsuna sun ba da shaida fala yudi'u haqqika ba za mu tozarta haƙƙinka ba wa ana shahidun ala shahadatika bi tawhidi ni ma na yarda da shaidar da suka bayar a kanka udkhulul jannata ka shiga aljanna fala ma qarwa min abwabil jannati lokacin da yazo zai shiga aljanna fa idza abwabu hamu bulqata sai ga kofar aljanna arfi fa ja'at shahadatu allah ilaha illallah sai ga la ilaha illallah ta zama wa futihatul abwab saboda kofofin fada kala rajul jannata sai mutum ya shiga aljanna na ce magana ya kare an faro maka tun daga farko ga yadda take ga yadda take ga yadda take kuma ga yadda wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna atatna lizalimin nara wanda ya ga dama ya yarda masu faɗin la ilaha illallah su ne wanda ya ga dama ya ce a bai yarda ba saboda bai daga cikin masu yawan faɗa wannan shi wannan abubuwan da ke faruwa ke da kan la ilaha illallah na
وجعل معاني لا إله إلا الله في القرآن الكريم نيف وعشرون مثاله قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ثانيا ثم اتقوا وآمنوا يا ثم اتقوا وأحسنوا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم للذين أحسنوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يملك الذين يدعون من دون الله من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق ولله المثال ولله والمثل الأعلى جعل جاء على هذا المنوال أكثر من عشرين قولا من بعض علماء التفاسير قلت من أراد أن يقتدي بالمشايخ فلينظر إلى من تعلق قلبه بذكر بذكر وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون مثل الغافلين وأهل الذكر حقيق هم الذين لا يفتروا عن ذكر الله في السر والعلانية وقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة سقالة في القلب ذكر الله ولا بد للعبد أن يجد من يقوله إلى الله بحاله ومقاله وكن من أهل الذكر تنجو من الردى لا إله إله إلا الله ثم لا إله إلا الله بالعالم
نعم wannan mun faɗi abin da aka bayyana waje al-ma'ani la ilaha illallah fil qur'an al-karim ni wa 20 misalan kalmar la ilaha illallah ya zo cikin alkur'ani sama da ishirin da wani abu amma a misali ya zo a ma- ma'ani ma'ani ne ba bai fito da la ilaha illallah ba la ilaha illallah a cikin alkur'ani ɗaya ne wai da ke lahum la ilaha illallah ya stakbirun shikenan daga bakar hannasi la ilaha illallah ya fito haka ɗaya ne to amma ma'anin da ya zo da shi a cikin alkur'ani malaman tafsiri sun kawo shi ya kai ishirin da wani abu daga ciki ga tara nan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa la ilaha illa hu la ilaha illa hu ne summa taqaw wa amanu la ilaha illa allah ne summa taqaw wa asanu la ilaha illa allah ne إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لا إله إلا الله للذين أحسنوا حسنى لا إله إلا الله وليا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة لا إله إلا الله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا إله إلا الله إن الله يأمر بالعدل لا إله إلا الله ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد الحق لا إله إلا الله نعم إلا من شهد بالحق لا إله إلا الله سورة الزهر لا إله إلا الله to wayannan duk irin wannan misali malaman tafsiri sun kawo shi la ilaha illallah a ma'ani ma'ani amma la ilaha illallah guda ɗaya ne wanda ya fito da la ilaha illallah a cikin alqur'ani eh an fahimci abin da yake nufi wallahi masallu a'la Allah shine wanda yake bada misali mafi ɗaukaka جاء على هذا المنوال أكثر من 20 قولا من بعض علماء التفسير من بعض علماء التفسير انت قلت سنتي من أراد أن يبتدى أن يبتدي بالمشايخ wanda yake son ya yi riko da shehanai ya yi riko da su falyanzur ila man ta'allaka qalbuhu bi dhikrillah in kana son kai to karka kama kowa ka duba wanda zuciyarsa tana ce da Allah wa hubbu sayyidina muhammadin kuma ya zama yana son manzon Allah kar ka je ka kama rungume ni mu fadi yawa kar ka kama rungume ni mu fadi ba haka ake ba likai la yakunu min al la takun min al gafilin kar ka zama daga cikin rafkanan kama shekhanai dan su nuna maka Allah su nuna maka hanyar Allah to shine zaman lafiya amma kai ma ka nasu neman ilimi ma ba dan ka shiga gari daga ka shiga gari kawai ka kama kowa ka ce a'a an ce ka tsaya wata guda ka dinga bin ka ga waye ya kamata to haka ko wajen da za ka miƙa kanka ne wajen da za a ja ka zuwa ga Allah ba wai kawai kawai da fadu ba ne ana kiyayewa a ga na jin ba irin abincin nan na gidan biki ba me san sa a ya kamala me ya kamala ake cewa wanda ake tafiya na eh to shi dai din ne wanda ko ya ji ko bai ji ba zai ci shi danye danye ya kamata ka bari ya nuna sukunna wa halu zikri su ma abuta ambatan Allah nan haqiq humul ladin la yaftur an zikrillah ka tabbatar su ne fa ba sa wofanta ga barin ambatan Allah bisir wal alaniya a koyi ko a bayyane qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce likulli shay'in saqalatun kowane abu yana da magogi wa saqalatul qalbi magogin zuciya zikrullah shine ambatan Allah wala budda lil abdi babu makawa ga bawa an yajir man yaqudahu ila Allah ya nemi wanda zai ja shi zuwa ga Allah bi halihi ka duba halayensa wa maqalihi da maganarsa wa kun min ahli dhikri ka zamo daga cikin masu zikirin Allah tanjuminar rada da aka kubuta gaba da halaka la ilaha illallah suma la ilaha illallah adad ma fis samawati wa ma fil ard wa adad kullu nadiqin wasaimatin ko to kai haka yawanci mutum ya zauna haka Allah ya taimake mu za mu sa'ana don dawon shiga shi ma fa'idodin zikirin akwai abubuwa guda ɗari akan la ilaha illallah kuma shi gobe za mu karanta in Allah ya yarda daya biyu uku hudu har guda ɗari la ilaha illallah guda ɗaya ga abin da yake bayarwa a cikin mutum kamar yadda muka yi salati salati ɗaya yana ba da abu guda ɗari da goma to la ilaha illallah yana ba da ɗari Allah ya taimake mu alhamdulillah amin amin amin amin gobe kowa ba zai zo da shi